الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركمو da sake haduwa a cikin wannan marice na lahadi marice na laraba a daren alhamis daren 27 kenan yau muna 26 daren 27 ga watan watan sha ɗaya watan zurgaya hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara 447 a ci gaba da karatunmu na littafin la'ilaha illallah ma'anaka wa shurubuha wa nawaqibuha wa fadailuha ولفت الشيخ العلامة الحافظ أبو عبد الله محمد بن سعيد رسلان عفى الله عنه وعن والديه وحفظه ذخرة للدين والعلم وأهله ساتن دي غباتا من جي مقدمة تفرقو أيو إن شاء الله تعالى أكراتون بيو زامتاش وتساب والمقدمة a shafi na tara kenan inda malam yake cewa bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد wacce mukaddima bi nasiha wa fassiha mun ji ta a karatun da ya gabata kuma mun yi bayani akan kaɗan daga cikin ma'anoni na ita wacce mukaddima wadda ita ce hukubatul haja kamar yadda muka gabata malam sai yake cewa bayan haka fa awwalu ma yajibu 'ala al-ibadi farkon abin da yake wajaba akan bayi ma'rifatul amri alladhi khalaqahu Allahu lahu shine su san al'amarin da Allah ta'ala ya halicce shi ya halicce su domin shi wanda muka sha bayani ba halicce mu don mu ci mu sha mu sanya tufafi mai abin da muka ga dama ba Allah ya halicce mu don mu bauta mishi wa akhadha alaihim al-mithaqa bihi kuma abin nan da Allah ya karbi alƙawari wato ainihin akan bayi game da cika wannan al'amari wanda shine musulunci Allah ta'ala ya dau alƙawari wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afa tuhlikuna bima fa'ala al-mubtil wannan aya cikin suratul a'raf tana bayani akan alƙawarin da Allah ya ga dukkanin ɗiyan annabi adam cewa kowannensu in ya zo zai yi tauhidi kamar yadda azzajjaj ya fassara a cikin wato ainihin tafsirin ibn jarir mai tabari ya ruwaito zuwa gare shi da cewa ma'anar shi shahadatun ala tauhidi wato shaida ne akan kadaita Allah subhanahu wata'ala da a ruwaito makamancin wannan daga abul aliya daga ubay ibn ka'ab wato ainihin ya fassara da tauhidi da kadaita Allah ne alƙawarin da Allah ya ɗauka da bayi don haka Allah ya yi alƙawari da mu mun yarda cewa ba za mu bauta ma kowa ba sai shi shine ma'anar alastu bi rabbikum ar-rububiyya nan da ma'anar uluhiyya Allah ya halicce mu kuma sannan dole shi kadai za mu bauta mawa da musulmi da kafiri kowa ya yi wannan alƙawari duk da ba za ka iya tunawa ba amma dai tunda Allah ya bada labari wa man asdaqu min Allah haditha wa man asdaqu min Allah qila daga alƙawarin farko da Allah ya yi da bawa shine ba zai bauta ma kowa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala wa arsala bihi rusulahu ilayhi kuma Allah ya aiko manzannin shi zuwa ga mutane bihi da wannan tauhidin da wannan ibada abinda suka yi kira zuwa gare shi shine tauhidi da kadaita Allah وأنزل به كتبه عليه saboda shi Allah ya saukar da littattafan shi zuwa ga bayi at-taura injila zabura al-qur'an suhufu ibrahim wa musa da duk wani littafi da Allah ya aiko annabawa da shi babban jigon ginshikin sakon da ke ciki shine abota ma Allah shi kadai kar a hada shi da kowa wa li ajlihi khuliqat ad-dunya wal akhirah saboda tauhidi da ibada ne aka halicci duniya da lahira domin an aka halicci duniya da lahira wal jannatu wan nar aka halicci wuta aka halicci aljanna domin a sanya wanda suka haƙƙaƙa tauhidin suka tabbatar da shi cikin aljanna a sanya wanda suka kafirce mishi suka yin aiki da shi a cikin wuta daga wuta da aljanna ma an halicce su ne domin tauhidi wa bihi haqqatil haqqa saboda tauhidi ne alkiyama za ta tabbata ana kiran alkiyama alhaqqa daga cikin sunayenta domin me li'annahu yahiqqu fiha wa'dullah a cikin ta ne alƙawarin Allah yake tabbata min alba'th wal jaza na tada mutane da sakamako da za a da za a ba su shi yasa Allah yace alhaqqa mal haqqa wa ma adraka mal haqqa wato ita ce abinda dole sai ta tabbata babu makawa laman duha ba wanda isa ya goce ko ya kauce la mahida anha duk dubaraka duk wayanka duk azancinka sai an kai ka zuwa ga Allah wa ilaina turja'un to saboda kalmar tauhidi da tantance waliyanta da makiyanta za a tabbatar da tashin alqiyama wa waqa'atil waqi'a saboda ita ne mai aukuwa za ta auku mai aukuwa ita ce ne alkiyama tana daga cikin abubuwan da suke da sunaye masu yawa a cikin musamman alkur'ani da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga alkiyama tana da sunaye alhaqa alqari'a da sauransu wa fi sha'anihi tunsabul mawazi saboda sha'anin ibada da tauhidi ne za a kafa ma'aunai ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حافظين وانجي سبحانه وتعالى يا بين cewa za a zo da sikeli na awo ranar gobe alƙiyama ga wannan ayar ta cikin anbiya ya nuna wato abubuwan da za a yi awo da shi din ma suna da yawa wa nad'ul mawazin al-qist haka za a auna aiki duk girman shi duk kankantarsa in kana mithqala habatin min khardalin ataina bi Allah ce wannan aikin da bawa ya aikata ko da ya kasance daidai da kwan komayya daidai da kwayar hatsi misali to sai an zo da shi ranar gobe alkiya faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wa tatatayyar suhuf kuma takaddun aiki za su dinga tashi mutane na karbawa wani ya karba da hannun dama wani ya karba da hannun hagu wani ma wara a zahari za a fasa a bashi ta bayan bayan sa qul iyad billah wa fihi takunu shaqawatu wa sa'ada game da lamarin tauhidi ne za a samu tabewa da rabauta wasu za su tabe kafirai da munafukai da waɗanda suka bauɗe suka karkace mata farkin Allah wasu za su rabauta su samu sa'ada su samu kansu cikin aminci wanda suka bi tauhidi faminhum shaqiyyun wa sa'id Allah ta'ala ya bada labari cikin bayi akwai tababbe akwai wanda zai shiga arziki da walwala da rabauta suwaye su alaɗi sai ce wa amman ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damat as-samawati wal ardu illa ma sha rabbuk adaan ghayra majdud ubangiji ta'ala ce za a sa su cikin aljanna za su haɗu cikin za su haɗu da falala da rahma da ni'mar Allah wanda ba zai taɓa yankewa ba wa ala hasabihi tuqassamu al-anwar da gwargwadon wannan tauhidin ne za a raba wa mutane haske na gobe alkiyama kun san ranar alkiyama babu hasken wata babu hasken rana ballantana haske na dan adam da yake dubara ya samar da shi na hasken lantarki ko solar energy ko na abu makamanta duka babu shi hasken imani ne kawai النبي صلى الله عليه وسلم يتي إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء al'umma ta za a tayar da su ranar alkiyama masu haske a fuskokinsu da kwalliya a gabansu saboda wankin alwala gurabun alwala da suke wankewa zai tashi da haske ranar gobe alkiyama ranar da allah ta'ala yake ba da labari yau matarar mu'minina wal mu'minati ya sa'anuruhun bai na aidihim wa bi aimani bushirakumul yau majannatin tajiri min tahti al'anha muminai za su tashi haske ta gaba haske ta baya su ma munafukai za su tashi da haskensu cikakke sai an je tsakiyar sirabi ma sai Allah ya dauke hasken munafukai sai su dinga kiran muminai alam nakum ma'akum ashe ba mun kasance tare da ku a duniya da tare muke sallah tare muke kaza tare muke kaza qalu bala muminai suke kwarai haka walakinnakum fatantum anfusakum amma kun cutar da kawunanku ba dan Allah kuke yi ba da munafunci da ƙarya kuke bautar Allah wata rabbaskum kuka yi ta jiran musiba ta samu muminai wartabtum kuka dinga kokonto da shakku a cikin addini wa gharratkum al-amani gurace guracen duniya suka rude ku hatta jaha amrullah ga har sai da gaskiya ta zo daga Allah wa gharrakum billahi al-gharur shaytan ya kai ku ya baro za su ce musu qila rji'u wara'akum faltamisu nura ku koma duniya can ake samu hasken a duniya ne ake aiki a lahira sai a samu sakamako wanda sai nuna ali yake cewa al-yau amalun wala hisab wa gadan hisabun wala amal yau a rayuwarka ta duniya ne za ka yi aiki ita duniya mazra'a ce gona ce nan ne za ka shuka lahira girba za ka yi ba aiki ba da ka kafiri ranar lahira sai ya fi kowa kankantar da kai ga Allah khashi'atan absaruhum tarhaqun dhulla zagan su cikin kankantar da kai da girmama Allah amma ba zai musu amfani ba so da lokacin lokaci ne na karbar abin da ka girka shuka girbar abin da ka shuka sakamakon abin da ka aikata daga anan ne aikin alkhairi zai yi amfani to daga da gurgurdan tauhidi ake raba wa mutane haske wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur wanda ko Allah bai sanya mai haske ba ba ta inda zai samu haske ma'ana wanda Allah bai shiryar da shi ba ba ta inda zai samu shirya domin ana ta'abirun nur bi ma'anar iman ana cewa haske ana nufin ilimi akan ce haske ana nufin imani da bin dokar Allah ana nufin shiriya da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya kira annabi sallallahu alaihi wasallam wa sirajan munira shi fitila ce abin haskawa إنا جعلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا التي ياسن يمنزو صلى الله عليه وسلم يزم فتلا مهسبك يعني ينور للخلق طريق الحق وطريق الرشد والهداية مزار سلم ينا هسكا ومتاني هنيا الدسكية هنيا الشرية تفرك الله سبحانه وتعالى wanda bai bi wannan tafarkin ba bai bi wannan hasken na manzo sallallahu alaihi wasallam ba ba ta inda zai samu haske in ji Allah wa qad akhbarana Allah ta'ala mala yace haqiqa Allah ya ba mu labari annahu ma khalaqana illa li ibadati cewa fa bai halice mu ba sai dan mu bauta mishi wal ibada hiya ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda ita ko ibada suna ne da ya tattaro dukkan abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina na maganganu ko ayyukan bayyana da na boye mun yi bayani a satin da ya gabata wa aslu al-ibadati wa qiwamuha alladhi la qiwama laha bidunihi huwa at-tauhid aslin ibada ginshikin ibada wanda ba ta kafuwa sai da shi shine tauhidi wato da an fudda tauhidi daga ibada duk yawanta ta zama aikin banza ta zama haba'an manzura wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manzura ubangiji ta'ala ce za mu zo kan aikin duk da suka aikata mu mai da shi kura abin shekewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama wasu mutane za su tashi da ayyuka ka jibali tihama kamar duwatsu na tihara kai ko dutsen bagazan aka ce ma ai ka san dai aikin babba ne amma annabi sallama ya ce Allah zai mai da shi kamar tudun rairayi mai zaizayewa zai watse zai zagon saboda babu tauhidi a ciki inma yataqabbalu Allahu minal muttaqin Allah baya karban aiki sai daga wanda yake mai takawa mai tauhidi mai aqida daga aikin kafirai aikin banza ne aikin mushrikai aikin banza ne duk yawan aikinsu zai zamanto shiririta qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladhina kafaru al-ba'ithiyya dalilin da yasa aikinsu ya rushe kafirai ne su ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna da haka ginshikin aiki shine ibada shine tauhid alladhi ursilat bihi ar-rusul tauhidin da Allah ya aiko manzanni da shi wa unzilat bihi al-kutub aka saukar da littattafai saboda shi wa min ajlihi umira bil jihad saboda tauhidi ne aka yi umarni da jihadi dan tauhidi ne aka sa ɗaya yaƙi mahaifinsa mahaifi ya yaƙi ɗan shi ɗan uwa ya yaƙi ɗan uwan shi saboda wannan ya bi Allah ya yi tauhidi wannan kuma ya yi shirka ya haɗa Allah da wani saboda haka shi ne alfasil shi ne abin da ke bambanta tsakanin waliyin Allah da maƙiyin Allah tsakanin masoyin Allah da maƙiyin Allah tsakanin wanda ke kan turba da wanda ya karkace tsakanin ɗan wuta da ɗan aljanna malam yake cewa وفرض على كل فرد من الافراد aka wajabta akan kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun mutane wato yin jihadi dan tsaida tauhid haka Allah ta'ala ya umarni a yaƙi kafirai har sai in sun yi tauhid qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun sai dai in jizya suka bayar su ahlul kitab amma su mushrikai ba za a bar yaƙarsu ba hatta la takuna fitna Allah ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah Allah ce ku yaƙi kafirai har ya zama babu sauran shirka a saman ƙasa ya zama addini dukkan shi ana yin sa saboda Allah ba wanda zai yi wata ibada don wani gunki daga cikin gumaka to nan ne sai a ajiye makami a dawo an zama ƴan uwan juna fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din fa ikhwanukum sun zama ƴan uwan ku inji Allah wali ajalihi khuliqat ad-dunya wal akhiratu wal jannatu wan nar saboda shine aka halicci duniya da lahira aka halicci aljanna da wuta wal jami'u lahu abinda ke tattara wannan tauhidin kalimatun khafifatul lafzi wasi'atul ma'ana abinda ya tattaro tauhidi gabaki ɗayan shi wata kalima ce wadda lafazinta mai saukin faɗa amma fa ma'anarta na da faɗin gaske jalilatul qadari darajarta mai girma ne wa hiya la ilaha illallah ita ce la ilaha illallah kalimatu shahada ita ce kalmar shaida akan wahdaniyar Allah in aka ce kalmar shahada wato kalmar da take shaida ma Allah da haƙƙinsa shi kadai ba a haɗa shi da kowa a cikinsa wadda wannan shaidan Allah da kanshi ne ya fara shaidawa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman qa'iman bil qist sa'annan mala'iku suka shaida sa'annan ma'abota ilimi suka shaida sannan duk wani wanda zai shaida kuma ya shaida a bayansu wa miftahu daris sa'ada kalmar tauhidi ita ce mabudin gidan aljanna miftahu daris sa'ada darus sa'ada shine gidan aljanna domin as-sa'idu mathwabul janna daga kenan darus sa'ada yani darus su'ada allati yas'aduna fiha hiya aljanna gidan da 'yan aljanna za su ji daɗi duk wani farin ciki zai tabbata duk wani bakin ciki zai yi nesa da su shine gidan aljanna وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب إن الجنة سنسن تكنس أتكن جدا الجنة ذات من قودي ما الله wanda ya tafiyar mana da duk wata damuwa ya nisantar mana da duk wani bakin ciki kaga kenan gidan sa'ada wanda yasa shi ibnu tay ibnu al-qayyim rahimahullah ya rubuta miftahu daris sa'ada wa manshuri wilayatil irada littafi ne mai matukar girma yana da mahimmanci ya rubuta shi akan ana samun sa'ada da jin daɗi ne ta hanyar tauhidin Allah da sanin girman Allah da girmama Allah da yadda da kudurar Allah subhanahu wata'ala da shine aqal muhtawa da manut na littafi hakan nan yasir burhani yasir burhami ɗan ƙasar misra ya rubuta la ilaha illallah miftahul janna to la ilaha illallah ita ce mabudin gidan aljanna fahiya asluddini wa asasu haka kalmar nan ita ce asalin addini an ce asal tushe ke ita ce tushen addini wa asasu kuma ita ce foundation ɗinta foundation shine abin da ake gina komi akan shi sai da shi tukun za a yi gina tun babu la ilaha illallah to aikin duk da mutum zai ya zama shirka shi yasa Allah ya kira ta asluha thabitun wa far'uha fis sama wa ra'su amrihi jarin lamarin addini to shine musulunci shine tauhidi in babu kalmar tauhidi to mutum ba shi da jari a cikin musulunci ba shi da kaso kenan wasafu shajaratihi shine wato zangarniyan ice na wato ainihin musulunci wa amudu fusdatihi la ilaha illa Allah ita ce ginshikin rumfa wato turka ta rumfar musulunci wa baqiyatul arkani wal fara'idi sauran rukunai na addini da sauran farillai abubuwan da aka wajabta maka mutafarri'atun anha sun zama reshe ne daga wannan tauhidin daga wannan kalmar mutashaibatun minha sun wato kasu daga gare ta ne asali dai ita ce mukammilatul laha su sauran abubuwan ibada suna ƙara mata kamala da armashi ne muqayyadatun biltizami ma'anaha wa'incan ayyukan an dabaibaye su da luzumtar ma'anar la ilaha illa sai mutun ya bi abin da ta koyar sau da kafa sannan sallar shi azumin shi hajjin shi zakkar shi sadakar shi zumuncin shi zai amfane shi wal amali bi muqtadaha da aiki da abin da ta hukunta wa hadha al amru alladhi khalaqahu Allah li ajalihi to fa wannan shine al'amari wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halice su saboda shi ko kuma wa hadha al-amru alladhi khalaqahum Allah li ajlihi wannan al'amarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halice su saboda shi bayyanahu subhanahu fi qawlihi ubangiji mai sarki da daukaka ya bayyana shi a fadin sa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu lace ban halicci mutun da aljamba face sai dan su bauta ne wa qad awjaba Allahu 'ala al-mukallafi shahadata an la ilaha illa Allah hakika Allah ya wajabta mawa bawa wanda doka ta hau kanshi al-mukallaf shine al-balighu al-aqil mutumin da ya balaga kuma yake da hankali ba mahaukaci ba to an faranta mishi shahadata an la ilaha illallah shedawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah wal amala biha da yin aiki da ita qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah ka sani cewa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah wastaghfir li dhanbika kuma ka nemi gafara zunubanka wa kullu rasulin khataba qaumahu awwala ma khatabahum bi qawlihi i'budu Allah ma lakum min ilahin ghayruh duk wani manzo da ya zo yi ma mutanen shi bayani farkon abin da ya fara da shi shine ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani abin bauta wanda ba shi ba haka suratul a'raf ta bada labari haka suratul hud alaihi salam wa bin nafi wal ithbat fil kalimati at-tayyiba la ilaha illa Allah ba'atha Allahu rusula da korewa da tabbatar wannan wato nafiyu istihqaq al-ibadati amma siwa Allah wa ithbatu al-ibadata wal uluhiyyata wal wahdaniyyata lahu wahdahu duna ghayrihi subhanahu wa ta'ala tabbatar da bauta ga Allah shi kadai da kore cancantar bauta daga duk wanda ba Allah ba to da wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko dukkanin annabawansa وده الكلمة الطيبة يتتي كلمة لا إله إلا الله وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء بعث الله الرسل ديتني ألا يأيكو من زني وهي أول دعوتهم لقومهم لأقوامهم كما شيني فرق دعوة سكي كي واغ متعنسوا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت التي حقيقة من أيك منزو أقوة الأمة yana cewa ku bauta ma Allah kuma ku nisanci dagutu wa qala ta'ala wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa mutaba aiko wani manzo kafin kai ba face sai mun mai wahayi cewa ba abin bautawa da gaskiya sai ni fa'buduni ku bauta min inji Allah wa min ajli hadhihi al-kalimati khalaqa Allahu al-jinna wal insa saboda wannan kalmar ne Allah ya halicci aljanna mutum wa min ajli hadhihi al-kalimati khalaqa Allahu samawati wal arda saboda ita Allah ya halicci sama da ƙasa tunda Allah ya halicci dan adam saboda kalimar la ilaha illallah saboda tahqiqin ibada wanda shine la ilaha illallah to kuma sama da ƙasa an halicce su ne dan dan an halicci ƙasa da abin da ke cikin ta dan moriyar dan adam alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ji Allah Allah shine wanda ya halitta domin ku duk abin da ke cikin ƙasa duk abin da ke cikin ƙasa ƙarshe sai kaga amfanin shi na komawa zuwa ga dan adam na abin da zai ci ko abin da zai sha ko abin da zai tufafi da shi ko abin da zai hau ko abin da zai yi mazauni ko zai yi masauki da shi ko na abu makamancin haka ko bi duk wani ma'adani da duk wata ciyawa da duk wani arziki da Allah ya ajiye a cikin ƙasa amfanin shi na komawa zuwa ga dan adam to an ce an halicci ƙasar saboda dan adam shi kuma dan adam an halicce shi saboda ibada kenan ƙasan ma saboda ibada aka halicce ta dan abauta ma Allah subhanahu wataala wa min ajaliha iftaraqa an-nasu ila fariqayn saboda kalimatu tauhid ne mutane suka rabu kashi biyu fariqin fil jannati wa fariqin fis sa'ir wasu suna aljanna wasu suna wutar sa'ir wasu sa'ir wuta ne zafi wa kalimatu la ilaha illa Allah hiya kalimatul ikhlas kalimar la ilaha illa Allah ita ce fa kalimar nan ta ikhlasi ta tsantsanta da tantance da ɗayan ta Allah ta'ala li'annaha tanfi shirka billahi azza wa jalla domin tana kore shirka da Allah wa tuthbitu al-ibadata lahu wahdahu subhana kuma tana tabbatar da ibada ga Allah shi kadai in sa tsarki ya tabbata gare shi fa hiya kalimatul ikhlas ita ce kalima ta ikhlasi ikhlasi tauhidi wa ikhlasi al-ibada tsarkake tauhidi da tsarkake ibada a tauhidin ka babu shirki a ibada ka babu shirki dan Allah kadai kai wa tajannubi shirki billahi ta'ala da nisan yi ma Allah ta'ala shirka da hada shi da wani وهي كلمة التقوى إتتشي كلمة تقوى إتتشي هيفد صوران الله كما قال جل وعلا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية لوكة فتح مكة وبنجي تعالى يتي ولوكة سلح الحديبية عفوا لوكة دكافري سكسن كييا أزوج يسو إرن كييا ننت جاهلية lokacin da aka ce ga annabi ya taho zai shigo makka suka ce mutumin da shi ya zama sanadin kashe ƴaƴayenmu da iyayenmu da ƴan uwanmu da surukanmu da abokananmu yau a ce mu bashi ya shigo kaga ya motso musu tsohuwar adawa fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi sai Allah ya saukar da nasuwar shi akan manzansa wa ala almu'minina ya saukar da nasuwa akan mu'minai kaga sahabbai kenan da nassin qur'ani Allah ya kira su mu'minai wa alzamahum kalimatat taqwa kuma Allah ya lizumtar musu da kalimatut taqwa ba su yarda ba wato tace la ilaha illallah wa kanu ahqqa biha su suka fi cancanta da ita dama wa ahlaha su ne ma'abutanta Allahu akbar sahabbai Allah ya ƙara tabbatar da imaninsu da tauhidinsu wa kana Allahu bi kulli shay'in alima Allah ya kasance masani ne game da dukkan komai daga cewa kalimatu taqwa ita ce kalimatu la ilaha illallah shine abinda aka ruwaito daga Abdullah ibn Abbas daga Mujahid ibn Jabr Sa'id ibn Jubair Ikrim al-Barbari Qatadah ibn Di'ama الضحاك بن مزاحم السدي عبد الرحمن بن زيد بن أسلم da sauransu da dama daga cikin wato ainihin malamai har ma an ruwaito ibn abi hatim ya ruwaito isnadi marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ya fassara kalimatu taqwa da cewa la ilaha illallah arwaito daga az-zuhri yace ita ce bismillahir rahmanir rahim saboda a lokacin da za a rubuta sulhu da sharuddan sulhu da aka yi tsakanin annabi da quraishawa Abdullahi ibn Suhail ibn Amr wanda shine mabudutsin Qurayshawa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace musayyiduna Ali ka rubuta bismillahir rahmanir rahim hada ma salaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraysha sai yace me wani ar-rahmanir rahim sai mu ba mu bismika Allahumma kawai muka sani haka ba za a rubuta ar-rahmanir rahim wa idza qila lahum usjudu lir-rahmani qalu wa man-rahman anasjudu lima ta'muruna Allah ce wa zalahu nufura wannan yasa suke gudun musulunci so da an ce Allah arrahmanur rahim su cewa suke ma alimna rahmanan illa rahmanal yamama wai rahmanul yamama shine musailamatul kadzab shi suke kira rahman daga suke ce ya zai kuma a ce Allah rahman tunda sun san musailama kasir gumun makareci to amma suna ne ai kama da wani batawa ne suna ne kawai a ma'anar ina waye isa bal ma a shari'a bai halatta wani ya sa kanshi suna ar-rahman ba shi amma wancan ai mushriki ne kaga ba hujja bace dan uwan ɗaya ne abokin tafiya ɗaya to saboda haka sai suka ce bismika allahumma za a to shine sai ainihin wato Allah ta'ala ya ce wa alzamahum kalimatat taqwa ya lizumta mu'mine kalimatut taqwa su sun yadda Allah ar-rahmanur rahim ne su kuma mushrikai ba su yadda ba قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى zaka ce to ku rubuta bismika allahumma da amma fassara kalimatu taqwa da cewa la ilaha illallah shine abin da yafi karfi shine yace kalimatu taqwa hiya la ilaha illallah wa hiya al-urwatul wuthqa ita ce al-urwatul wuthqa igiya mai karfi igiya mai karfi ita ce la ilaha illallah قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى duk wanda ya kafirce ma dagutu yayi imani da Allah shi kadai bai yarda da wannan Allah a matsayin abun bauta ba to hakika yayi riko da igiya mai karfi lam fisama laha wacce ba ta tsinkewa wallahu sami'un alim Allah ya kasance mai ji ne kuma masani to cewa la ilaha illallah ita ce al'urwatul wuthqa wannan shi ma fassara ce ta mujahid ibn jabr fassara ce ta wa ta fassara ce ta ibn jubair sa'id ibn jubair da ainihin abbaha mujahid ya fassara da al-iman as-suddi ya fassara da al-islam anas dan malik ya fassara da wato al-qur'an duka dai ma'anonin suna komawa kan abu daya li anna al-islam wal iman wal qur'an yadullani yani tadullu ala at-tauhid wa kamalihi وهي العهد الذي ذكر الله تعالى في قوله لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا القور عند الله يفعل في سورة مريم شوى su mushrikai la yamlikuna shafa'a ba sa mallake da wani ceto duk abin da ake bauta mawa koma bayan Allah bai mallaki ceton wani ba illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda wannan sai ya zama to istithna'i ne munqati' ma'ana kadai wanda zai samu ceto ranar alkiyama shine wanda ya riki ainihin wato alkawari da Allah wannan alkawarin ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu ardahu yace shine la ilaha la ilaha illallah wa hiya alhasanatu alladhi allati dhakara Allah subhanahu wa ta'ala fi qawlihi kalimatu tauhid kalmar la ilaha illallah ita ce kyakkyawa wanda Allah ya ambata a cikin fadinsa cikin suratul naml man jaa bil hasanati falahu khairun minha duk wanda ya zo da alhassana kyakkyawa to yana da mafi kyawu wa hum min faza'in yawma idin aminun kuma su waɗanda suka zo da kyakkyawan aiki za su kasance amintattu daga duk wani firgici na wannan ranar ta tashin alƙiyama kaga yau mai firul mar'u min akhihi dinnan يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوما يجعل الولدان شيبا على الكافرين غير يسير غير يسير دك wannan sifofi ne na ranar alkiyama na furgici yaro karami zai yi furfura uwa za ta manta da danta za ta haife cikin ta ko bai isa haihuwa ba dan uwa ya watsi da dan uwansa uba ya mance da ɗansa uwa ta mance da ɗanta ɗa ya mance da mahaifinshi ko mahaifiyarsa miji ba ruwanshi da matarshi kowa na ta kan shi ran da zaga mutane na tuma suna faduwa suna maye ba tare da sun shagiya ko kafso ba amma su mumine Allah ta'ala ya ce a wannan ranar za a amintar da su saboda sun zo da la'ila ita ce alhassana a wannan fassara wadda an ruwaito ta daga zainul abidin الحسين بن علي بن الحسين علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب زين العابدين yayi wannan fassara yayin da qatada ya fassara al-hasana da cewa al-ikhlas wanda yayi abu dan Allah wanda dai tauhidin na ci وهي كلمه الحق ita ce kalmar gaskiya allati zakara Allah ta'ala fi qawlihi wanda Allah ya ambace ta a fadin sa illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun sai dai wanda ya shaida da gaskiya kuma yana da ilimi ya san la ilaha illallah da wanda wannan alhaqqu din wato ainihin da Allah yake cewa wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a wanda ake bauta mawa koma bayan Allah ba su mallaki ceto ba irin gumaka da mushrikai ke bauta mawa illa man shahida bil haqqi sai dai wanda ya shaida da gaskiya falar suka ce ana nufin su annabi Isa da Uzairu da mala'iku su za su yi ceto amma ga wanda Allah ya ba su dama su yi ceto to alhaqqu dan albagwi da ibnu jarir rahimahumullah suka ce la ilaha la ilaha illallah ake nufi wa hiya kalimatu taqwa allati dhakara Allah ta'ala fi qawli ita ce kalimar taqwa da Allah ya ambata wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahla wanda mun ji fassara ce ta ibnu abbas da almajiransa wa hiya almathalu al'ala alladhi dhakara Allah ta'ala fi qawli ita ce mafi girma mafi ɗaukakan misali da Allah ya ambata da ya ce walahul matsalul a'la fi samawati wal ard Allah shi ke da mafi girman misali a sama da ƙasa wa huwal azizul hakim kuma shine mabuwayi mai hikima wannan shine fassara ta fatada cewa al matsalul a'la shine la ilaha illallah da shine zabi da ibnu jarir yayi duk da an rawaito daga ibnu abbas yace ma'anar almathalul a'la shine kamar fadin shi laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir wato kore ma Allah makamanci ko tsara ko takwara ko wanda yake kama da shi wa hiya al-husna ita ce mafi kyau al-husna ismu tafdhil ne na al-hasana ba abin da ya kai ta kyau allati dhakara Allah azza wa jalla fi qawlihi fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra Allah ce wanda ya bayar da sadaka ko yayi wani aiki na alkhairi wattaqa ya ji tsoron Allah wa saddaqa bil husna ya gazgata mafi kyawu tace la ilaha illallah wannan fasara fasanu yassiruhu lil yusra da sannu zamu saukake mishi zuwa ga mafi sauki wato ita ce samun gidan aljanna to saddaqa bil husna abu abdurrahman sulami da ad-dhahhak sun fassara shi da cewa la ilaha illallah ake nufi bal ibnu abi hatim ya ruwaito hadisin ubay ibn ka'ab daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama cewa al-husna ana nufin aljanna wa hiya al-qawl ath-thabit alladhi qala Allah azza wa jalla kalmat tauhid kalmar la ilaha illallah ita ce tabbatacciyar maganan nan da Allah ta'ala ya ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli ath-thabit Allah yana tabbatar da mu'minai yana datar da su da faɗin tabbatacciyar maganan nan fil hayati duniya wa fil akhirah a rayuwar duniya da rayuwar lahira a nan duniya su faɗe ta suna masu imani su maimaita ta a kabari lokacin da za a tambaye su wannan kam hadisi ne ingantacce cikin bukhari hadisin albara ibn azib ya tabbatar da cewa la ilaha illallah ita ce alqawlu thabit tabbatacciyar magana wanda wannan hadisi ne tabbatacce na bukhari a tambayar da za a yi wa mutum a kabari manzon Allah sallam ya ce idan uqida almu'minu fi qabrihi idan aka zaunar da mumini cikin kabarinsa utiya za a zo mushi wa ana munkar da nakir za su zo gurin shi thumma shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah zai shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne zai ce fa zalika qawluhu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fi hayati dunya wa fil akhirah daga tabbatacciyar magana duk abin da ya saba mata bai da tabbas watsewa zai ita kadai ce ke tabbata da duk abin da ya goyi bayan ta Allah ka datar da mu da ita وعنها يسأل الله الرسل وأممه game da ita ne Allah zai tambayi manzanni zai tambayi al'ummunsu haifu ya kuru ta'ala falanas'alanna alladhina ursila ilayhim walanas'alanna al-mursalin Allah ya ce ga sannu zamu tambayi wanda aka aiko musu mutanen da aka aiko musu manzanni zamu tambaye su walanas'alanna al-mursalin kuma su ma manzannin zamu tambaye su فيقول للرسل الله زيتي ومنزلني ماذا أجبتم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب الله زي تارى سعاوته منزلني قبانا yace me mutanen ku suka amsa muku da shi sai su ce mu dai ba mu da ilimi so da a ranar dukkan ilimi da dukkan mulki da dukkan iko an tattara an miƙa ma Allah sau da manzo bai san bayan rasuwar shi bayan barin shi duniya suwaye suka tsaya kan kalma suwaye suka tabe suka karkace ba da kai su ce la ilma lana innaka anta allamul ghuyub kai ne masanin ghaibu ya Allah wa yaqulu lil umami kuma Allah zai ce ma al ummum madha ajabtumul mursalin da me kuka amsa ma wa manzani cikin suratul qasas ko to su wanda suke kafirai Allah ya ce fa'amiyat alaihimul anba'u yawma idhin wa hum la yatasaalu duk wata hujja sai ta bace daga gare su ai anan duniya an sun yi shirka aka matsa musu suna kawo hujja ta ƙarya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa haula'i shufa'auna 'inda Allah qalu wajadna aba'ana aba'ana laha 'abidin wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun hujja ce wadda take hujjatuhum dahidatun inda rabbi to a ranar alkiyama ba su da karsashi ba su da ƙwarin gwiwa ba su da wato azamar da za su iya faɗin wannan hujja duk sai ta kubce musu sai su shiga kamaka sai su ce su ba ma sai shirkan ba Allah ta'ala ya kira shaidu daga cikin shaidun har da gabansu shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun mala'iku su shaida sama da ƙasa su yi shaida shaidu su kewaye kafa billahi shahida al'amari ya rinta bai makafirai mumini kuma su ba da amsa mun bi Allah mun bi annabawan da ka aiko mun yi kaza mun yi kaza Allah ya fi su sani Allah ya tambayi mala'iku su ba da shaida akai ta kirki imawa mumini gafara su kuma kafiran a danna su cikin azabar Allah to anan ya tambayi ya bayyana cewa game da la ilaha illallah ne za a tambayi manzanni za a tambayi al'ummansu da ma'anar duk abin da annabawa suka zo da shi yana rataye da wannan kalmar sannan duk abin da mutum ya amsa na da'awar manzanni in bai amsa kalmar tauhidi ba ba amsa ba za ta yi mishi amfani yayi biyayya cikin sallah yayi biyayya cikin azumi yayi biyayya cikin sada zumunci rukun amana kula da haƙƙin makwabtaka ɗan uwantaka wane ne komi baya cin haramu baya ƙarya baya kaza amma kuma yana bautar wani Allah yana neman taimako daga wani Allah in ya shiga matsatsi yana neman agaji daga wani Allah to waɗancan ibadun ba za su yi mai amfani ba don haka shi dai tauhidin shi ne ɗin sani tunda annabawa ba abin da suka rakkaza suka ba da muhimmanci akan karantar da shi sai tauhidi to idan mutum ya yi riko da shi to kamar ya yi riko da da'awar annabawan gaba ɗaya ne idan ko ya karkace ya karkace a cikinsa ya butulce mashi ya karkace ya ainihin wato ƙaryata shi to kamar ya ƙaryata dukkan da'awar annabawa daga wanda bai yi tauhidi ba kalmar tauhidin shi ta la ilaha illallah ba ta tabbata ba sallar shi da azumin shi da sauran ibadun shi ba za su yi mai amfani ba daga at-tauhidu awwalan law kanu ya'lamun tauhidi ne a matakin farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo abin da ya kira kenan annabawan da suka gabace shi abin da suka fara kira akan shi kenan an mun shi da bai shiga musulunci ba abin da ya fara kwadaitar mushi lokacin da ya ga zai mutu cewa ya ammu qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha inda Allah kuma da ya faɗe ta a wannan lokacin da gaske da da izinin Allah ya samu tsira a gurin Allah so da haka ita ce babba ita ce matashiya ita ce asali ita ce condition ita ce tushe ita ce wato ainihin girki ita ce wato ainihin ginshiki na ibada in babu ita babu ibada ubangiji Allah ta'ala ka tsare mare ce fala ilaha illallah kalimatul ikhlas wa kalimatul taqwa wa hiya al-urwatul wuthqa duka wannan mun ji su ko cikin ayoyi wa hiya al-kalimatul fariqatu bainal kufri wal iman ita ce ke bambanta tsakanin imani da kafirci bakin arne yana fadanta yau ya zama dan uwan musulmi duk zunuban da ya a baya an yafe mishi da amru ibn al-as ya zo zai musulunta gurin manzo sallallahu alaihi wasallam amru ibn al-as jarimi ne ya cutar da musulmi kafin ya musulunta a cikin yaƙe-yaƙe zai musulunta zai musulunta sai ce ma annabi sallama kafin ka bani kalmar nan gaskiya ka roki Allah ya yafe mu so da nayi abubuwa annabi sallama ya ce amma alimta ya amru anna al-islam yajibu ma qablahu haba amru baka san musulunci yana rusa duk abin da ya gabace shi ba kai fir'auna duk wannan da yayi da ya musulunta shike da yayi kalmar shahada lokacin da ta dace da ta amfane shi da Allah ya yafe mai duk wancan bannade tun daga saharatu fir'aun Allah ya ce wastarhabuhum waja'u bi sihrin azim saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bi sihrin azim sun zo da sihiri mai girma amma daga baya da suka yi imani nan take suka zama waliyan Allah ko to da ka shi ita la ilaha illallah tana da nauyi da ƙarfin da za ta rusa duk abin da ya gabace ta wala budda min i'tiqadi ma'anaha babu makawa sai mutun yayi kudurin ma'anarta a zuciyarsa ba wai kawai yace la ilaha illallah sai ya san me take nufi zamu zo mu ji bayani ma'a talaffuzi biha tare da furta ta da baki wal amali bi lawazimiha da aiki da abin da ta lizumta wato kar ya ce na yarda da ma'anarta kuma ya ki fada a ƙarya ne sai ya fada Abu Talib ya yarda da ita walaqad da'awtani wa alimtu annaka nasihi wa laqad sadaqta wa kunta qidama amina yace abin da ka fada Muhammadu gaskiya ne amma matsalar laulal malamatu aw hidaru masabbati lawajadtani samhan bidhaka mubina yace dan kar a zarge ni kar a zarge kan ne abun kunya a ce yayi ba addinin yara ba dan haka ba da ka same ni farko farkon awwalul mu'minina daka rashin furta ta ne ya ja mushi amma ya yarda da ita daka sai ka furta kuma sai ka yarda ɗaya baya dauke maka ɗaya falaysa almuradu qawlaha bil lisani ba kawai abinda ake nema fadin ta da harshe ma aljahal bi ma'anaha tare da jahiltan ma'anarta ba walaysa zalika bi mughni shay'an hakan baya maganin komi baya wadatarwa daga komi idza lam ya'mal bi lawazimiha in bi aiki da abin da ta luzumta ba fa innal munafiqina yaquluna ay munafikai suna fadin ta wa hum tahta al-kuffari fi ad-darki al-asfali min an-nar amma fa duk da haka suna kasan arna a cikin ginin kasan wutar jahannam ma'a kaunihim ay al-munafiqin yusalluna wa yatasaddaquna wa yasumuna wa qad yahujjuna duk da suna sallah suna sadaka suna azumi ba mamaki har aikin hajji suna labbaik Allahumma labbaik kuma an ce al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un ila al-janna wanda ya hajji kubutacce bai da sakamako sai aljanna amma munafiki aikin hajjin shi banza ce da shi da aikin hajjin shi da wanda ya tafi Jerusalem cikin kiristoci duk ɗaya tunda shi ba musulmi bane ana nufin annifaqul i'tiqadi wanda yake warware musulunci to ibadar mutum duka ba za ta mai amfani ba sai ya tabbatar da la ilaha illallah sai ce fal muradu i'tiqadu qalbin wa nutqul lisan i'tiqadul qalbi wa nutqul lisan furuj i'tiqadin zuciya da furucin harshe wal amalu bi muqtada la ilaha illallah da kuma aiki da abinda la ilaha illallah ta koya abinda ta hukunta wa zalika bi ikhlasil ibadati lillahi ta'ala hakan na samuwa ta hanyar tsarkake ibada ga Allah ta'ala wa tarki ibadati ma siwahu subhana da barin bautar duk wanda ba shi ba fala ilaha illallah kalimatu nutqin wa ilmin wa amali magana ce ta furuci da sani da aiki sai ka san me ta kumsa kuma sai ka yi aiki da shi bayan kuma ka furta da Allah ta'ala ya samu dace to yanzu sai mu tashi a karatu na gaba kan ma'anar ita la ilaha illallah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mu ya ba mu da gyarawa subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi